أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم فلما صليت صلاة الفجر صبح خميس صبح خمسين لمضى وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله ذكر الله قد باقت علي نفسي وباقت علي الأرض بما رغبت سمعت صوت خارق أوفى على جبل سريع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فهررت فهررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركب إلي رجل فرسا وسعى سائم أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرج فلما جاء للذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما في بشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعصرت واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون لتحنك توبة الله عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم to muna cikin zancen sabu bin malik a yau shi ne dai hadisin da bai kare ba sabu bin sabu bin malik rashin tafiyarsa a yakin tabuka shi da wasu sahabbai guda biyu wanda suka yi wa mazala gaskiya wanda suka gaya mazala cewa su ba su je ka buga ba ba wani izini ne ana su tafiya ba kawai zai ba su je ba sabanin wajen mutum tamanin da yan kai da suka yi suka yi hanzari ta cikin wannan maganar miki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci bayan ya ce to shi kenan su tafi sai abin da Allah kuma ya saukar a kansu bayan wannan kuma manzo Allah ya ce da su a daina musu magana duk sabai suka kawo suka nuna kula bayan wannan mazala ya aika musu yake su kaura cewa matansu to shi ne yake cewa to ana da cikin wannan yanayin lokacin da aka kwan arba'in suna cikin wannan yanayin to shi ne mazala ya aika yake su kaura cewa matansu to a cikin su suka aika suka ce su mazala ya musu izini matansu su yi musu hidima a tsakanin su uku shi kuma ka abdul malik shi ma ɗan uwansa suka ce zai roƙi manzo Allah mana shi ma matarsa ce masa hidima ya ce a ai shi yana da ƙarfin sa in wancan tsofaffi ne to ai shi da karfin sa shi ba zai je tambayin maza Allah wani abu ba kan ma je garin tambaya to maza Allah ya je ya gaya masa kuma wani abu wanda ba bai shirye shi bai shirye jin sa ba to ana cikin wannan da shi ne ke yake cewa bayan wannan bayan wannan magana da aka yi da shi bayan wannan umarnin da maza Allah ya bayan nan iyalan su kaurace musu to suka zauna kwana goma kaga kwana hamsin kenan ran da aka ce matan su kaurace musu da nan kwana su arba'in kenan na wannan yanayi ran da kuma aka ce matan su kaurace musu to shi ne cika arba'in to bayan wannan cika arba'in din bayan sun kaurace musu da kwana goma kaga ya cika kwana hamsin kenan eh to ce to ran hamsin din yace falan ma sallatu salatul fajr ko kuma yayin da na sallaci sallah al-fajr subha 50 laylatan asuba ta kwana hamsin wa ana ala zahar baitin ni ina kan daki min biyuti na daga dakunan gidanmu ce tafi bai na ana jalisun tsakanin ni ina zaune alal hali a bisa halin nan allati zakar Allah wanda Allah ya bayanin ta wato ina wannan yanayin ina zaune su kaddadat alayya nafsi zuciyata ta yi mun kunci wa zagat alayya al-ardu bima rahubat kasa ta yi mun kunci duk da yalwata duk da yalwar kasa sai ran kasa wato ta yi mun gunki saboda yanayin da nake ciki yace to ina wannan halin sai musu sauta tarihin sai na ji sautin wani mai kururuwa mai ɗaga murya kenan wanda ya ɗaga murya aufa ala jabal salim da ya hau kan dutsen salu ya hau kan dutsen salu yana wato in ka hau dutsen salu sai ka tsinkaye ko ina to idan ka ɗaga murya kai magana to in ka daga murya kai magana to duk kowa zai ji abin da ka faɗa to jin lokaci ba lokaci ne na irin su lafi da sauransu ba idan aka hau kan wannan dutse to da zaran an sami mai sauki ya magana duk gari kowa sai ya ji to shi ne yake cewa sai na sautin wannan mutum da ya hau kan dutsen salo yana kira bi a ala sautihi wato sai su rufe kyauta tarihin sai sautin mai kururuwa aufa da ya hau ala jibin sallin kan dutsen salo ya ce yana kuruwa da ala sauti da mafi ɗaukakar sautinsa yana kira ya ka abu bin malik ya kai ka abu dan malik abu shir kai farin ciki kai murna shi kenan shi kala in ka abu bin malik ya ce yayin da na ji wannan sauti ya ce fasarar su sajidan sai na silmiyar ina mai sajada sai na sajada na gode wa Allah wa arabtu na san an ƙarja a farajin yayewa wannan musiba ta zo tun da na ji wannan sautin wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bitawbati bitawbati lahi alaina to da na ji wannan sautin sai na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da cewa Allah ya tafi tuba a gare mu Allah ya tafi tuban mu inda sallah salatul fajr yayin da manzo Allah ya sallaci sallah al-fajr to shi yake faza haban nasu sai mutane suka tafi ya bashi runa na sai mana alfisi cewa tuban mu ya sauka wata haɓa su bala sahi bayya mubashiruna ko kuma mubashiruna sai masu yin alfisi suka tafi ka sallin wa'annan sauran mutanen nan guda biyu abokan nan nawan da muka yi wannan gaskiya tare da su yake wani kara ilayya rajulun safarata yake sai wani mutum ya kinkimo doki ilayya ya taho wajena yas'a wa wasu asa'in wani da tafiya kuma yayi tafiya min aslama daga wato dangin aslama shi ma fa aufa sai ya hau ala jabalin ya hau kan dutse wa kana sauti to idan aka hau kan dutse sauti ya zama asra'a ya fi sauri min alfaransu daga doki idan aka je aka hau kan dutse aka daga mani aka magana to kan doki ya zo wannan maganar da aka yi taje ta fi dokin wato ta fi dokin sauri yace falan ma za a ni yayin da wato wannan wanda yake kimo dokin nan ya zo mu ko kuma wala ma ja'a ni wala ma ja'a ni da jika mi su hu yayin da wanda ni sautin nan nasu akan dutse ya zo mu yi bashir ni ne mun albishir yana min albishir da cewa tuban mu ya sauka eh ka bu sai ce nazatu lahu taubayya sai na tuɓe masa riguna na guda biyu baka sautu hu iyahu ma sai na sa masa na cewa to rigata take jira guda biyu rigata guda biyu a jikina take na cire su na sa masa su eh saboda wato ne masa tukunci da wannan albishir din da yazo da albishir din da yazo min da su eh fala ta fasa sautu iyahuma sai na tufatar da shi wato wallahi riguna na guda biyu ka abu yake cewa wallahi ma amliku gairahuma ban mallaki wa'in wani wa'annan rigunan guda biyu ba su ke nan rigunan da suke jikina su ke nan na mallaka ko kuma na tuɗe su a takin tuɗe na ba shi saboda wato farin ciki eh yace wasta arsh sai na arsa ubaini wasu tufafi guda biyu a wannan na aura na aura ara bayan na ce falabi su ma sai na sa su a nan wato mijiri yake cewa abin da za a fahimta wato sobaini abin da yake miji riga da jamfa eh riga da jamfa sune sobaini sobaini ya ce da rigarsa da jamfa ya sa wancan sai a wata rigar da jamfa ya sa yace wani tsalabtu sai na tafi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a halin tafiya ta bayyana tsakanin nasu sai mutane suka rika haɗuwa da ni faujan faujan jama'a jama'a yuhanni'una yuhanni'uni suna min wato suna min wato taliya suna min manna duk tawbatu da karɓar tuban mu da Allah yi ya ƙoro da suna cewa litahalika tawbatullahi alayka eh litahalika tawbatullahi alayka wato karban tubanka wato tubanka na wajen Allah da aka karba gare ka ya mace faranta maka su قال كعب قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسه حوله الناس فقام إلي الهس بن عبيد الله يحرويل حتى كافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنسى هذا الهدى قال كابه فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت أمك قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أن أخلأ أن أخلأ من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك وهو خير لك قلت فاني امسكك عن الذي بخيبر وقلت يا رسول الله ان الله انما نجاني بالصدق وان من توبتي الا احدث الا صدقا ما بكيت
to yanzu ya tsayu to kwa shi gaba والله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلغ الله في كشف الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني ما تأملت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا وإني لأرجو أن يحمدني الله فيما بقيت وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين فوالله ما أنا أمر الله نعم
kala kamu yake to shi ya yana cikin bayani yake cewa sai wato mutane suka rika haɗuwa da ni suna taimin murna eh suna taimin murna dangane da karɓar tuban nan da Allah yana wa kala ka abu kamil malik yake hatta da salsul masjida ana ta talata ana yi min murna har dai na shiga masallaci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisu sai ga manzala sallallahu alaihi wasallam a zaune haulahu nasu mutane sun kewaye shi فقام إلى فقام إليه طلحة بن عبيد الله sai talhatu ɗan ubaidullahi ya tashi ya riko ni ya harwul yana sauri hatta safa ne har ya zo ya miƙa min hannu wato muka gaisa wahannani ya yi murna da abin da ku wannan namu da ya sauko ya ce wallahi ma kama ilayya rajul min al-muhajirina gairuhu shi ko gairuhu
jibin ya sa yawa gairu ba ko gairu ko gairu jibin ya sa fatar ya sa fata to ya kuma sa na fata rufa to in fatar ce ya kenan ya masu nawo ya kan ga da kunne
to inda ya sa haka yake nan fata ya sa mun eh ya sa jibin nan ba na da amma ma kama ma kama ilayya rajulun min al muhajirin eh gaira ku gairuhu ko gairuhu kuma ce gaira istizai ai ai istizai munqati ne ko munfasi munqati ne mudadi ne to in munqati ne ai rufu a rai rufa ba gairu eh gairu mai da sa kada ba ka magana
eh rufa ne eh ma rufa ba ta jibin to ala ayi halu ne tun da dai ba nawo muke ba ne eh yace na rantsa da Allah ji ka bin malik yace wallahi na rantsa da Allah ma kama ilayya rajulun min al-muhajirin ba wanda ya taso wani koni wato mutu- ba mutum ɗaya wanda ya koni daga cikin muhajirai wato wanda ya zo ya tare ni ya mun irin yadda shi da haka ya min Mm.
wato bai ruhu waninsa Eh, ba wanda ya tashi daga muhajirai waninsa ya mun irin abin da wato dan haka din nan ya min yace to wala an sa hali dalhata ba zan manta wannan abin da dalhata yi min ba eh shi yasa ake son mutum da'ima ya aikata alheri wallahi duk wanda kai masa alheri to ya kamata wato ya san kai masa alheri kuma ya- ya gode maka saboda shine cikar wato cikar ɗa kenan Mm.
eh kuma yadda ba a manta alheri to rashin alherin ma ba a manta shi ta hanya eh ba a manta shi amma to an fi son da shi a manta shi eh an fi son a manta shi alheri zai ka a manta shi eh shi ne ce wallahi ba zan manta wannan abin da lafi yin ba kala ka sabun malik su falan ma sallam su ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da ne sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne ni wa huwa yabruq wajhu dukkan manzo Allah tana kyalli tana haske min surur saboda farin ciki wannan tuba namu da manzo Allah yana ta farin ciki sai manzo Allah ya ce da ni abshir da khairu yawmi kai albishir da fiyayyen yini marra alayka da ya shuɗe a gare ka mun zuwar rarka muka tun da mahaifiyarka ta ta wato ta haife ka ma'ana ba wani wata rana da ta fi kamata kai farin ciki da ita fiye da wannan ranar ta yau wanda Allah ya saukar da aya a kanku ta cewa ya kubutar da ku Allah da kansa ya ce ya kun kubuta ta ce to ba wata a- ba wata rana da ta fi maka wannan rana tun da wato mahaifiyarka ta haife ka kala sai kabu ya ce sai nace da manzala ya ce kai sai nace da manzala sallallahu alaihi wasallam amin in duka ya rasulullahi ah shin albishir din da gogon ka yake ya manzala amin in billahi ko da gogon Allah yake kala sai manzo Allah yake la a ba da goje na yake ba bal min indillahi ne gojen Allah yake wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza surra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo idan aka faranta masa ciki in na zama na yana cikin farin ciki to istanara wani sai fuskar su zama tana haske hatta ka annahu qid'atu qamarin har dai sai fuskar su zama ta zama kamar wato yankin wata haka fuskar su in yana farin ciki haske kawai za ka yi ta gani eh kamar wato yankin wata ne fuskar mazala sallallahu alaihi wasallama to anan masu balaga wato shi manzo Allah wato ai wata ne ya kamata a sifanta shi da wato kyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah ne za a sifanta shi da wato kan wata ba to shi ne yake to a nan hadisin yadda yake magana a kai shi ne wato akwai wato wato juyayyen tashihi tashihi wanda yake juyayye eh ana cewa da tashihi juyayye eh idan ka ce zakin nan kamar umaru a in ka ce umaru kamar zaki to ai wai cewa kana nufin wato zakin ne ya kama da sadaukataka umaru eh yace hukun la la arbu zalika min yace mu dai mun san wannan da manzala mun san in yi farin ciki fuskar sa tana haske falan ma da nasu da wannan zai ka abu yace yayin da na zauna gaba da manzala sallallahu alaihi wasallama kai da nace ya rasulullahi ya manzala inna mun tawbati yana daga cikin abin da zan murna na karɓar tubana an an sani a min mali in tuku daga cikin dukiyata sadaqatan in ba da ita sadaqa ilallahi zuwa ga Allah wannan shi ne yake nuna godiya ta da taɓa tuba ta da aka yi in ba da dukiya ta baki ɗaya saboda Allah eh wa ila rasulihi da kuma zuwa ga manzansa wa ila rasulillahi da kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amsik alayka ba'da malika ka rike shafin dukiyarka gare ka fa huwa khairul lak shi ba alheri gare ka ba ka bayar da ita baki ɗaya ba ƙulku kabu bin mali ce sai nace da manzo Allah fa inni amsiku tahmi allazi bi haibara ni zan rike da bola da aka bani na yakin haibara fa kuntu yace sai nace sai kabu kuma cewa nace ya rasulullahi ya manzo Allah inna Allah dan ne cewa Allah inna ma najjani bi silqi Allah ya tsayar da ni da gaskiya wa inna min tawbati yana daga cikin wato murna ta da sarfatu bana da aka yi Allah uhaddisa ba zan sake wani zance ba illa sidqan sai gaskiya ma baki su muddin dai na na wanzu a raye ba zan ƙara wata magana wacce take ba haka take ba shi ne yake cewa ko wallahi na rantse da Allah ma a alamu a hadar ban san ɗaya ba ne musulmina daga musulmai wanda ablahu Allah Allah ya jarabe shi shi sirkin hadisi a cikin gaskiyar zance منذ ذكرت ذلك tun da na faɗi wannan na Rasulullah wa zala sallallahu alaihi wasallama a hasana min ma ablani mafi kyau mafi kyau daga abin da ni yake rabe ni da shi eh ma'ana wannan abin da yake nuni tun da wato na faɗa manzon Allah wannan har zuwa wato yanzu ban sake yin maganar da ba haka take ba wannan bala'an hasanan ne ba bala'in ne wanda yake mara kyau ba ba wanda Allah ya wato ma'ana ya jarrabe shi da abu kyakkyawa kamata saboda tun da ne maza Allah alƙawari ba zan sake ƙarya ba ba kuma yin ƙarya ba ji ka abu eh yake cewa mun da zan su zalika tun da na faɗi wannan eh na mata ammatu to mata am bayani ke ne kadan ma eh kadan ne mata na na Na.
ba wanda ya jarrabe ni ba wanda Allah ya jarrabe shi a gaskiyar zance kamar yadda Allah ya jarrabe ya jarrabe ni eh mun mun da sabbi jarin din na fi wannan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hasala mafi kyau min ma ablani daga abin da ya jarrabe ni yace to tun daga wannan mata ammatu nuzu zakartu zalika da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato kaziban ko Eh, kaziban.
Eh, la yawmi hadha kaziban Mm.
mata ammatu kaziban tun da aka yi wannan tun da na faɗa haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ban yi ƙarya da danganci ba sai dai na faɗa abu sai kuma ya bayyana ba yadda na ɗauke shi ba yadda na nake zaton sa ba amma a ce na faɗa abin da ba haka ba da ganganci yace to ban ji ba tunda na faɗa haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ila yaumi haza har zuwa wannan yini nawa saboda haka mata amma su kaziba Mm.
eh ban yi ƙarya da ganganci ba tunda na faɗa haka ga manzo Allah har zuwa yau ji ka abu yace wa inni in na cewa ni la'ar ina tsoron an yi hafa zanen lamu Allah ya kiyaye ni shi ma baki shi abin da ya saurin daga rayuwata eh har na tafi na haɗu da shi ya sa ban- ban kare wannan wato alkawari ba wa anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam za mu tashi wa anzalallahu to wa anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam qad ballagha an nabiy wal muhajirin ila qawlihi wa kunu ma as-sadiqin fa wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qad ba'da an hadani lil islam a'azam fi nafsi min sidqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadabtuhu fa ahlika kama halaka alladhina kadhabu فإن الله قال إن الذين كذبوا هنا أنزل الوحي شر ما قال لأحدهم فقال بات- فقال تبارك وتعالى فتهربون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله إن الله لا يرجع عن القوم الفاسقين قال فارون وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلفوا له وبايعهم واستغفر لهم وأرجع, وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الجنوب إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا أمن خلف له واعتذر إليه فقبل منه
to shi ke rance wa anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai Allah wato ya kokar da manzon sa sallallahu alaihi wasallam wannan aya laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar Allah ya karbi tuba ga annabi wato annabi ba lai ba laifi ne yake tuba ba a'a yana tuban da manzon Allah yake wa jama'arsa to Allah ya karba wal muhajirin da muhajirai wal ansar da mutanen Madina har zuwa faɗin Allah da yake cewa ku kasance ma a cikin ba tare da masu gaskiya yake fa wallahi yake na rage da Allah ma al'amal lahu alayhi min ni'matin Allah bai wata ni'ima a gare ni ba kasu da dai ba da an hadani lil islam bayan ya shirye da ni ga musulunci a azama ni'ima mafi girma fi nafsi a cikin zuciyata min sidiki daga gaskiyata da min lil rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh ban ji wata ni'ima da na ji dadin ta da Allah ya yi min ba tun da Allah ya nuna nuna na shige da na shiga musulunci irin jin daɗin da na yi wa manzo Allah gaskiya ba zo ne wa manzo Allah ƙarya ba na gaya masa gaskiya yace wannan ya isa ni ina a wajena yace banda ni ina musulunci to ba abin da yake min wannan wato daɗi eh Allah akuna ka- ba- Allah akuna shine bisa dan ban kasance wato kazabtu na yi masa ƙarya ba fa a halika balle na halaka kama halakar ladina kazabu kamar yadda wanda suka zo suka yi masa ƙarya su ma suka halaka fa inna Allah ta ne cewa Allah qala ya faɗa lil ladina kazabu ga wanda suka zo suka yi masa Allah ƙarya dina anzalar wahayi wahaya yayin da Allah ya saukar da wahayi to ya to ya faɗa ga wayannan mutanen sharra ma qala ya faɗa musu mafi sharrin abin da ya faɗa ne a hadin ga wani mutum fa qala tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sayahlibuna billahi lakum in za su rantse da Allah gare ku idan kalanta in kun koma ila kawai ya iya faɗin ku inna la la la an qawmil fasiqin ko eh to to haka Allah ya ga musu kala ta abu ta kazul malik yace wa kunna tahallabna mu dai ya to mu mu dai mu ayyuha talasu mu dai mu ukun nan mun yi jinkiri ba na ba mu tafi ba su yakin tabuka ba mun yi jinkiri an amru ulaika wato ga lamarin ulaika wa sananka allazina kabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato wanda manzala sallallahu alaihi wasallama ya karbi uzurin su shi na halafu yayin da suka rantse lahu gare shi wato mu an jinkirtar da mu mu mu ukun nan eh an jinkirtar da mu ga biran abin da wa'ancan sauran mutane 80 da yan kai suka yi ma'ana abin da suka zo suka yi to mu an jinkirtar da mu ba mu zo mun yi irin wannan ba ma'ana mu da muka tashi zuwa sai muka faɗi gaskiya kawai mu ba mu je ba mu da uzuri ya rasulullah eh eh eh kabila min rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya karɓi uzurin su hi na halafu yayin da suka rantsa lahu gare shi fa baya ahum ya tafa da su wasan fara lahum yana yi musu gafara Allah amma fa wa arja rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana mu ko manzo Allah sai ya jinkirtar da lamarin mu tunda mu mun gaskiya to ba zai ce komai a lamarin mu ba tunda mu ba mu faɗi wani uzuri ba mun fito ƙararra mun ce mun yi laifi to manzo Allah sai ya jinkirtar da lamarin mu hatta qadallahu bi har sai da Allah ya hukunci a wannan lamarin fa bi zalika qala Allah saboda wannan ne Allah yake cewa wa Allah talatul ladina hulifu a can har zuwa ƙarshen aya wa laysa alladina karallahu wato lillahi lisna wato abin da Allah ya faɗa bai zama daga a cikin wato abin da ya jinkirtar da mu an lagazwi game da wato yaƙi wa inna ma huwa kai ta'alibu iyana wato halifantar wasu iyana gare mu wa yajja'uhu wato da mayar wasu amrana lamarin mu amma halafa ga biran wayanda suka yi rantsuwa da lahu gare shi mu lamarin mu sai aka ware shi ga biran su wayanda suka yi rantsuwa su wanda suka yi suka yi rantsuwa an karɓi zahirin su amma ba da su an bawa Allah mu kuma da wani kasa sai aka jinkirtar da namu aka ce su sai mu dakata sai kuma abin da Allah ya yi wa aka zara ilayhi da wanda suka yi hanzari zuwa gare shi faƙabilan faƙabilan minhu kenan sai ya karɓi hanzarin daga gare shi wannan to an ɗan wani dogon hadisi ne ya tare addini ya tare abubuwa da dama akwai darasussuka masu ɗimbin yawa a cikin hadisin malamai sun fitar da abubuwa da yawa a ciki akwai wanda ya fitar da wata matsala kusan sama da ɗari a wannan hadisi ita wanda za a fa'idanta daga ita kuma masu sharhi da yawa sun yi maganganu kuma shi kansa masu tsatsalani ya yi magana irin abubuwan da hadisi dan dogon hadisi ne amma ya tare wato ilimai daban-daban wanda za a fa'idanta daga cikin hadisin shi ma mai kirmani ya kawo shi kuma ya kawo wajen matsala wajen guda arba'in shi ma a cikin na wanda za a fa'idanta to amma mafi muhimmancin abin da za a fa'idanta ko da duk suna da muhimmanci amma kaɗan daga ciki na ɗaya za mu fahimci cewa ya halatta al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya halatta musu da shi ganima eh ma'ana ganima a wannan al'umma halatti a sauran wato annaba ganima ba halatti ba ba sa ci manzala in yi yaki shi da sahabbansa abin da aka samu na ganima to za a iya raba shi da manzala ya raba shi kamar yadda Allah yake ga yadda za a yi a raba shi gida biyar eh humusi na Allah ne da manzansa manzansa ya sa duk inda ya so sauran arba'atu a hamasan araba amma sauran annaba in suka yaki aka samu ganima to tara ta ake sai wuta ta sako ta kona ta da cinye ta to shi kenan kaga mu ko manzo Allah kaga anan a nan mun fahimci cewa ganima wato halacce ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan anan za mu fahimci a cikin hadisin da muka karanta ina za mu fahimci wato darajar mutanen badar za mu fahimci darajar mutanen badar dan yana cewa a cikin hadisin can baya wanda yake cewa an yi zaman akaba da shi amma zaman akaban nan ba zai yadda a ce wato badar ma ta fiye ma shi a gurinsa zaman akaba ya fi wato yakin badar sai dai kawai a ce yakin badar ya fi shahara to kuma za a fuskanci cewa za a fa'idanci cewa ana mubaya'a da shugaba idan shugaba ya zo to dukkan shugaba ya tafiya ya dawo sai a zo a jaddada mubaya'a a zo a jaddada masa mubaya'a sai ta maza Allah in ya dawo ke zama a masallaci kowa kuma ya zo a ta gaisuwa a ta baya sannan za a fahimci wato ya halatta mutum tun kan a ce ya rance to ja in ji ne in yana son ya tabbatar da hujjarsa ba sai an ce rance ba sai ya rance wa'annan da suka bar suka yi hanzari suka rance wa mazala ba mazala ne ke su su rance ba sai suka zo suka rance bayan ba a ce su rance ba kuma da za su rance mazala bai hana su ba a ce shi kenan idan akwai wata da'awa mutum zai iya rantsewa ba tare da wato shi jagora ya ce sai ka rantse ba sai rantse sannan kuma wato a nan za a fuskanci wato mutum in zai abu ya suturce ma'ana ya kauriya ya suturce ja'iji ne ya halatta za ka yi abu ka boye sai dai in lokacin abin ya zo sai a ga kayi saboda manzo Allah ya cewa istainu ala qada'i hawaijikum bil kitman ku taimaki biyan bukatar ku da koyi sirrin ku to a nan ya halatta a fahimci cewa za a iya tauriya idan wato wata bukata ta faru kamar yadda ya faɗa a wannan hadisin can baya cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya zama idan zai je yaki to sauriya yake koyewa yake in zai gaba sai ce yamma zai sai ya fito ya tafi kawai sai ce ai gaba to a ce wannan ja'iji ne a yi shi haka eh a koye mutum ya koye abin da zai yi sannan kuma mutum wato ya halatta an fahimci cewa wato mutum ya nadama san abu wanda ya yi mara kyau wato abu ne muhimmi wanda ake son sa ka yi abu wanda yake ba yi da kyau to ka tsaya ka yi nadamar abin da ka yi din ka kamar yanzu ga ta abu malik abin da ya yi wato yake cewa duk da faɗin duniyar nan sai ya kashe masa kunci to kaga nadama ce ta cewa bai je yaƙi ba na ya tabuka kuma ba wani hanzari ne da shi ba eh sannan kuma ya halatta shi wanda wato yayi abin da bai kamata ba ya rika burin cewa ya samu rangwamen wannan abu domin kaga bayan yayi laifin ya ta buri wato wato wato wato ya ta burin wato tubansa ya sauka ya samu tuba daga Allah tabaraka wa ta'ala to kuma ga dai abubuwa ne kuma ya halatta a za a fa'idantu a cikin wannan hadisi cewa a kaura cewa ma'abuta bid'a eh saboda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ce a kaura ce musu eh da aka dawo bayan an an kwanaki da suka faɗa mu sun san ba su kyauta ba manzo Allah sai ce a kaura ce musu to dan kai ma ka kaura cewa ahlul bid'ah to ba laifi bane mutum ne yake abinda wato bid'a ne shari'a ba ta yarda da shi ba to kai ma ka kaurace masa nan za a fahimci cewa kaurace masa ba zai sawa a ce kai laifi ba kuma a waje wannan hadisin za a fahimci cewa shugaba zai iya ladabtar da kowa duk wanda ya yi laifi to shugaba zai iya ladabtar da shi gwargwadon ijtihadin sa sai ya ijtihadi ya yi kokari ya ga cewa irin laifi kazawa ne yayi eh shi kenan ya ladabtar da shi gwargwadon irin wannan laifin da ya yi sai duba ya ga me zai masa wanda wato ya dace da wannan laifin na ladabtawa wanda zai zama tsawatarwa gare shi ga wanda zai kuma afkawa cikin wannan laifin ba wannan kaga ja'izi ne kuma shugaba ya yi wannan kuma za a fuskanci cewa za a fa'idanci da cewa mutum ya kamata ya rika kama bakinsa ga bayan wato zance sakaka ya kamewa daga zance wannan muhimmi ne wato a nan za a fahimci a cikin wannan hadisin saboda lokacin da ka aure ni malik ya je ya haura katangar wannan dan uwan nasa da ya je su uku ya masa magana kana bai ce masa ba na ukun da ya masa sai ce Allahu wa rasuluhu alam yana tsoron kai je ya tofa wani abu idan ya tofa wata magana yayi sabani da hukuncin da manzo Allah yayi kaga kuma ya fada wani gadari saboda haka kaga wa duk da malamai ma suna cewa wa kalla ma sallimin mishtaru aw usira lahu aw usira lahu isaru go ya karanta ne yawan surutu ya kubuta da hukunci in dai kana yawan surutu to sai ka je ka jiyo wani kan ka wata ran eh to duk za a fa'idin su wato wato wato wannan eh to sannan kuma za a fuskanci cewa idan mutum ya shiga wato wani yanayi ya shiga wani yanayi yana neman tuba ga Allah to za a iya nisantar matarsa zuwa lokacin da yake ganin cewa Allah ya tafi wato wato tubansa kuma a dai hadisin da za a iya fahimtar cewa wato idan mutum ya shiga wato wani yanayi to zai rika yin sallah ya rika yin nafila saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya warware masa halin da ya shiga sannan kuma za a fuskanci cewa wato idan wato matafiyi ya dawo jagora in ya dawo daga tafiya eh to yana da kyau kafin ya shiga gidansa to ya shiga masallaci eh kuma yana da kyau in ya shiga masallaci ya raka a biyu in lokacin da raka nafila ta halatta ne to ana son haka kuma wato ana ganin cewa kuma ya halatta mutum idan ya wannan nafila ya zauna ya gaisa da yan uwa zo su masa su masa bayan su masa wato mubaya'a to sannan kuma wato a nan za mu fuskanci cewa duk wani wanda zai hukunci to da zahiri zai hukunci ba zai yi da batini ba tun daga mazala ma da zahiri ya hukunci abin da yake koye ya bacci ga Allah tabaraka wataala duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hujjoji da suke nuna manzo Allah Allah ya sanar da shi abubuwan da suke batini domin akwai hadisi da manzo Allah yake cewa Allah ya sanar da ni abin da ya kasance tun daga farkon halitta da abin da zai kasance har zuwa tashin alkiyama Allah ya sanar da ni manzo Allah ya faɗi wannan saboda haka kaga wato amma a nan a zahirin hukunci na wato malaman zahiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci da zahiri amma batini wato ya bawa Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma yana da kyau za a fa'idanci dai da wannan hadisi cewa shugaba ya karɓi hanzarin al'ummar idan kana jagora mutum ya yi laifi ya zo yi maka hanzari to ka karɓi hanzarinsa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi hanzarin wanda ba su tafi yakin Tabuk ba kamar yadda muka karanta su mutum 80 da yan kai suka zo suka yi hanzari da wanda hanzarin nasu haka yake da wanda ba haka yake ba amma tun da sun yi hanzari to shi kenan manzo Allah ya karɓi hanzarin ya kamata shugaba shi ma ya rika kamanta irin wa'annan dan yana jagoranci aka zo aka yi laifi aka zo aka nemi aka yi masa hanzari to shi kenan ya karɓi ya karɓi wannan hanzarin sannan kuma wato yana da kyau wato mutum idan ya yi abu na laifi ya tsaya ya rika tunani tsakaninsa da Allah wanda shi kansa wannan tunanin zai janyo masa kuka wannan kukan da zai yi shi ma rahama ne wato rahama ne a wajensa sannan a ce ya halatta mutum ya wato ya saci gani ya saci gani ma'ana ba ya kawo da kai kamar ko yana sallah ba domin a nan hadisin ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato wato in ana sallah shi ta abu an yana sallah yana saka gani shin manzo Allah ya kura masa ido ko bai kura masa ido ba to a ce kaga inda wato satar gano ba ba ja'iza ba ce to kaga za a hana shi wannan wato satar gano a cikin sallah kuma ba za ta bata sallah ba in dai ba ce ba ce yawa ba to kuma anan za mu fahimta ila a cikin wannan hadisin za mu fahimci darajar gaskiya gaskiya tana da daraja domin ga abin da suka abu suke na gaskiya ga har Allah saukar da ayaye a kansu kuma da karɓar tuban saboda saboda gaskiya da suka yi eh to haka ne kuma zan za a fahimci za a fahimci muhimmancin sallama eh kuma da raddin sallama da sallamar da raddin sallamar duk zance ɗaya ne eh domin manzo Allah ya ce ku ƙara magana da suka abu kan ku ƙara magana da suka abu su ukun nan to da yake ka a ƙara magana da su to in suka yi mutum sallama baya ansawa tunda ba za ka a ƙara magana da su eh saboda idan an amsa musu ta ga an magana da su ba magana sannan kuma a nan za a bincin cewa idan wani abu ya bijiro maka ba lalle sai da izini za ka shiga gun wato wanda kake da kusanci da shi ba dan ka je in dai ba yana cikin wani yanayin da bai dace ka je din ba idan kuma ko yana cikin gonarsa ko yana falansa za ka iya zuwa ka kai masa wato kukansa kamar yadda gashi ka abu ya tsallaka ya hau katanga ya shiga gidan wannan dan uwa nasa kuma suka yi magana ya masa magana dan ya kai masa ko dan ya samu ne wato sanyin sanyin zuciya a cikin abin da wato ya faru sannan kuma a nan wato za mu fuskanci cewa wato fifita bin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan wato soyayya ta kusanci ko ta abokantaka eh saboda a wannan hadisin da shi abu ya haura gidan wannan dan uwa nasa bai kula da cewa dan uwansa ne ba bai kula da cewa dan uwansa ne ba eh kawai abin da yake gabansa biyayya ga manzon Allah tunda manzon Allah ya ce kawai ka ayi dan uwansa ne ɗansa ne baban manzo Allah da ya ya ce dai ka yi ko to ba za a yi ba shikenan kawai kaga ya fifi ta bin Allah da manzo Allah domin bin Allah shine bin bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga ko za a fahimci cewa mata wato tana samun daraja in ce wa mijinta hidima domin ga shi wa'annan bayan an ce ka a kula su an ce su mutunci matansu amma manzo Allah har yau matan izini ki musu wato hidima saboda sha'anin harkar rayuwa abubuwan da za a fahimta da yawa wato malamai sun faɗi abubuwa masu yawa a kan abin da za a fuskanta a wannan hadisin Allah ya sa mu amfani da wanda muka ji Allah ya san ku kuma Allah ya san ku fata salatu fati اللهم صل على سيدنا محمد أنت بكل إن أدعى ودعى هذا بكل ما يشوف هذا المسلمين الحمد لله يا